أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjid darul qur'an da ke daura da gidan distinguished sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bin tarjaman alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci kuma a daidai wannan yini kuma a daidai wannan lokaci yau dai muna yinin juma'a hajji babbar rana wanda ya yi daidai da goma sha takwas ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira na da shekara 1446 daidai da 23 ga watan august na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba mana cikin sura mai namba ta sha bakwai ita ce suratul isra karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta goma a makon da ya gabata yau za mu tashi aya mai namba ta goma sha ɗaya wannan kuma shi ne darasinmu na uku a cikin suratul isra insha Allah alarma faɗin Allah ta'ala wa yadda insani bi shari du'a'ahu bil khair ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير na'am وكان الإنسان عجولا malaman tafsiri suke cewa nan wawun din za'ida ne yatimul ma'ana bi ghairi ma'ana ma tana cika idan ba a sa wawun din ba ya halatta in ba dan qur'ani bane kace yadawul insan du'a'ahu bil khair yadawul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair amma da shi shi qur'ani da yake maktubatan yake da, da rubutunsa da da ma'anarsa duk sauƙaƙe ne daga Allah wajibi ne a sa abin da qur'ani ya zo da shi Allah yake cewa al'insan ai jinsul insan jinsin ɗan adam ya du'u yana yin addu'a ala nafsihi bisa kankin kansa wa ahalihi wani lokacin iya addu'a wa iyalansa wa amwalihi wani lokacin iya addu'a wa dukiyarsa amma bishirri yake yin addu'a ta shari musamman in ransa ya ɓaci ko ya shiga cikin cikin wani yanayi na rashin kwanciyar hankali in ɗa ne a ce Allah wadarai Allah ya tsine ko ba ba ne in dukiya ce haka in iyali ne haka to Allah ta'ala yake haka to mana hakan ɗan adam iya irin wannan a rayuwarsa ya da'ul insan bi sharri ɗan adam iya yin addu'a ta shari ga kansa da iyalansa da dukiyarsa da dukkan wani abu da ya shafe shi kai tsaye sai dinga wannan addu'a domin irin yadda ransa ya ɓaci ya kasa kontrol na zuciyarsa an fahimta sai ya ƙulu inda al har ma zai iya buɗe baki ya faɗa a yayin da ya fishi allahumma ali'inhu zai iya cewa allah kala'anciwa ne cikin ‘ya'yansa ko iyalinsa, wa ahalakahu ko Allah ka halakawa ne wa na hawe hima da abin da ya kama da wannan. Idan ɗan adam ransa ya ɓaci ya irin wannan, du'a ahu bil khair, aika du'a'ihi bil khair, fil ilha, kamar yadda ɗan adam yake naciya wajen yi wa kansa addu'a alkhairi, to haka wani lokacin ɗan adam yake wa kansa irin wannan mummunan fata. kuma su larabawa da suke addini daga wajensu ya zo suna da ɗabi'a ta control na rai idan ya ɓaci musamman akan 'ya'ya ko iyali don balarabe ko balarabiya ko irin yaro mai ƙiriniya da ƙinji idan ya yi abu to ba zage suke ba ba tsinuwa suke ba sai su ce aslahakallah aslahakallah mazansu da mata haka suke fada ko da yaro ya yi ƙinji ya yi fitina ya yi wani abu na wadai da asha to ba su addu'a tsinuwa ko lalacewa domin duk wanda ɗansa ko iyalinsa ko dukiyarsa ta halaka to sai shi zai fi kowa samun ɓaci rai kafin wani a wajen ransa ya ɓaci wallahi ranka ya ɓaci ana fahimta yasa kullum manzon Allah ke cewa laisa shadidu bi sur'a walakin nama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai karfi shine wanda yake mallaka zuciyarsa yayin fishi ba mai karfi bane zai kama kokowa ya kada wannan ya bige wannan a'a mai karfi ka samu control na zuciyarka idan kai fishi kar ka yi magana kar ka dau mataki matakar ranka iya baci yasa malaman shari'a suka ce shiru fa'idarsa idan ranka ya ɓaci to ta fi ta magana sau dubu duk wanda ransa ya ɓaci to shiru ya fi alkhairi gare shi komai da martani karkai kai shiru kawai silent is gold suka ce shiru gold ne kuma gaskiya ne wani lokacin hatta saki miji ya saki matarsa to yau magana ce ta faɗa ka faɗa ta mayar ka dawo ta dawo ka dawo to daga yashi yashi ɗin ya ingiza haka tsinuwar ma haka ne an yi an yi an koda rigima ce da fada to in an yi shiru to abin baya tasiri amma a yi maka kasa haƙuri kamar da martani to daga nan fitina take tashi saboda ka lalle ilalla yi shiru din iya da matukar muhimmanci a lokacin da rai ya baci an taba haka yitowa ko kuma naji labarin wani malami yayi ishara ga wata journal ta ƙasar Saudiya na taba duba ta yace akwai lokacin da Sheikh Abdulrahman Sudais wanda shi ne shugaban limamin harami a yanzu tun iya ƙarami wani lokacin mahaifiyarsa ta shirya walima wa mata 'yan uwanta aka shirya gun zama falo ne aka shiyar abinci da kayan sha da kayan komai sai ake jira kuma baƙi su zo an shirya komai to shi shek abdurrahman su iya ƙarami sai ya shiga ba a sani ba sai ji gaba ɗaya dagulagun ya haɗa gabas da yamma duk abin da aka sa na abinci da kayan sha duk sai da ya barbaza shi mahaifiyar tana leƙowa ta gashi ne da yake gidan ilimi ne da tarbiyya sai ta ce asala haka Allah Allah gyara ka kuma Allah ta'ala ya saka zama limamin harami wallahi an ce mahaifiyarsa tana iya yaro ta masa wannan addu'a ku duba da tasirin addu'ar mahaifiya take musamman lokacin da rai bace Allah ya saka zama limamin harami kuma Allah ya karba to kaga a lokacin da a ce mummunar addu'a ta masa ba maki Allah ya karba saboda ka wajibi ne musamman masu yaya da dukiya da iyali da jama'a to ba a san yawan zagi da tsinuwa ba a so wannan ba daidai bane ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da wani bawan Allah shi wancan iyakar raƙuminsa sai raƙum yake mai gardama to irin masu rashin haƙurin nan ne sai ya zagi raƙum ya tsine masa albarka can kuma sun gama zango za su tafi sai zai je kamo raƙum sai mazan da ce a bayan da za a yi ka kamo raƙumin da ka tsine masa albarka kuma ka mi tafiya da kai ba zai yi ba ka sani ko Allah ya karɓi tsinuwar ai ba za mu taɓa tafiya da tsinan abu raƙumin sai ya tsine albarka amma mazan Allah yana yi kama shi saboda ka da Allah mu dinga nutsuwa sosai musamman idan lokacin rai ya ɓaci kada ka dinga furta abin da in Allah ya karɓa kuma kai ne za ka za ka ga cikin damuwa shi ne Allah ya ce wai da wal insani bi shari du'a'ahu bil khair dan adam idan ransa ya ɓaci iyayen addu'a wa kansa ko iyalansa ko dukiyarsa kamar yanda yake addu'ar alkhairi wa kansa sai ya dinga addu'ar shari wa kansa domin ransa ya ɓaci an fahimta a kamar yadda zai addu'a Allah ya bashi ni'ima ya bashi lafiya kuma yake son Allah ya karba domin kuma hikimar Allah subhanahu wata'ala dukkan akasarin addu'a shari'a Allah baya karba idan kai wa kanka addu'a shari'a ko Allah ya tsine ko Allah wadan sai Allah ya ki karba domin ni'imarsa da rahamarsa da jinkansa gare mu yasa cikin suratu yunus Allah yake cewa ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم mm.
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون Allah ya ce da iya gaggawar karɓar addu'an shari ga mutane kamar yadda yake karɓar addu'ar alkhairi ga mutane laƙudiyar ilihim ajaluhu da tuni magana ta ƙare da tuni wani labarin ake ba wannan ba. yanzu musamman shekarar nan da yake an shiga cikin jarrabawa da yawa za ka ji wani iya cewa wallahi ƙahon nan da abun sai ke da yanzu ya busa shi an fahimta duk kana cikin irin wannan musamman a midiya ko ne wani ya ce wai ku menene ko ranar zanga-zanga kuke jira ta zo mu ranar tashin kiyama muke jira ta zo duk da irin wannan wai da rai ya ɓaci ake irin wannan maganganu to Allah ta'ala ya ce da iya gaggawar karɓar irin wannan addu'o'i na mutane kamar yadda yake gaggawar karɓar addu'an alkhairin su laqudiya ilaihi ma'ajalu da yanzu magana ta ƙare ai da yanzu aikin gama ya riga ya gama wa nadarul ladina ah, Allah ta'ala ke zama bar wanda ba su imani da ayoyin mu ba bi doguya ne bi amahu cikin ɗimuwarsu suna magamniya cikin ɗimuwarsu Allah ta'ala ke cewa kanil insana ajula babu shakka ɗan adam mai yawan gaggawa ne ai ba shi da haƙuri ala sarawa darra a galibiyar mu lokacin damuwa lokacin walwala da lokacin da- damuwa duk ba mu da haƙuri rashin haƙuri kuma illa ne ga mutum ya samu aikin Allah yake cewa ba kyautar da Allah ya wa ɗan adam mafi girma da yalwa da faɗi da daraja kamar Allah ya bai mutum haƙuri duk wanda Allah ya bashi hakuri ya gama masa kyauta a duniya an fahimta to Allah ya ce jinsin dan adam a jula muna da gaggawa muna da gaggawa wani malami Allah ya ji kansa malam Muhammad Rabi Daura wani wazon sa yake cewa za a ga mutum ya shiga mota tun daga Kano zuwa Kaduna ko zuwa Zaria duk iya zauna lafiya sai an je wajen fita iya gaggawa ya cire rigarsa ya zauna wa zaman wajen awa biyu ko uku a mota amma akan fita sai ga ana nema a yi kokowa har wani iyaye ga kayansa domin gaggawa kawai kanil insana ajula babu shakka dan adam a cikin tsarinsa iya da gaggawa na'am ayata gaba mhm وكان الإنسان عجولا mhm وجعلنا الليل والنهار آيتين na'am فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة mhm وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم mhm ولتعلموا عدد السنين والحساب mhm وكل شيء فصلناه تفصيلا Allah ya ce waje annan laila wannan hara ayatai muka sanya muku dare da yini su zamto aya guda biyu dama mun sha maimaita wannan maganar akwai aya matluwa akwai aya kauniya wannan aya kauniya Allah yake ne su zamto aya na kaunu na wani abu da Allah ne kadai ya isa yi shi dare tafiyarsa zuwan yini tafiyarsa to ayoyi ne daga Allah shine a ai alamatai dallatayn ala wujudina wa'ansu alamomi ne guda biyu masu nunin cewa akwai mu inji Allah kuma Allah ya ce shi kadai ne wa ƙuduratina kuma Allah shi ne mai ikon zartarwa na komai da komai zuwan dare da tafiyar yini da zuwan yini da tafiyar dare to suna nuna akwai Allah sannan kuma Allah shi kadai ne sannan kuma Allah ne ke da iko akan komai dan Abbas yake cewa ja'alallahu nuru shamsi 70 juz'a Allah ya sanya hasken rana har zuwa kaso saba'in wa nurul kamar kazalik shi ma hasken wata Allah ya sanya shi kamar kaso saba'in ana fahimta famaha nurul kamar tis'a wa sittina juz'a sai Allah ya shafe hasken wata har kaso tis'in a kaso 69 sai aka bar kashi ɗaya kawai yasa zaka ga shi wata haskensa mai sanyi ne ko ya kai daren goma sha hudu sha biyar ita kuma rana daga ta fito karfe tara zuwa goma zafinta zai damu mutum akwai hikima a yin wannan din ana fahimta faj'alna ma'a nuri shi faj'al faj'alaha ma'a nuri shams sai ya gwama watan ya hada su tafiya tare da hasken rana wa haka anna Allah ta'ala amar jibril kamar yanda Imam al-Bagawi ya kawo tafsirin sai yake cewa an taba haka yitowa cewa Allah ta'ala ya umarci mala'ika jibril alaihi salam fa amara janahihi ala wajhil qamar salasa marrat sai ya ce je ya goga fukafikinsa a saman wata hasa uku ma'ana ya shafi wata da fukafikinsa hasa uku ana fahimta da mala'ikar jibril haka faɗamisa an huddau sai Allah ta'ala ya shafi haske mai zafi na wata wa baƙi fi hinnu sai ya bar masa haske mai sanyi dama a can yana cewa هو الذي جعل الشمس ضياء والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل مم.
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب مم.
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah ne ya sanya rana diya sai Allah ya siffanta ta da diya wal qamara nuran kuma shi ma wata diya haske shi ma wata haske amma akwai bambanci sai malamai suka ce diya shine al-ishraq ma al-ihraq al-ishraq ma al-ihraq shine diya haske mai zafi kamar hasken rana haske ne amma iya da dumi da zafi shi kuma an-nur al-ishraqun bila ihraq haske ne amma mara zafi an fahimta yasa manzon Allah a wani hadisi yake cewa a as-sabru biya shi hakuri haske ne amma mai zafi duk wanda aka ce wani kai hakuri to zai ji kuna a ransa to amma kuma alkhairi ne yace wa salatu nur sai Allah ya kwatanta sallah kuma da haske irin na wata ana fahimta wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil Allah ya kaddara musu masaukai a sama li ta'lamu adada sinin wal hisab domin ku san kwanuka na wata da yau goma ga watan kaza yanzu muka ce 18 ga watan safar ba dan rana za ta fito ta fada ba wata ya fito ya fada wannan lissafin ba zai yi ba ba za ka san watan ramadan ba watan shawwal ba duk ba za ka san wannan ba ba za ka san yau juma'a gobe asabar duk ba za ta yi ba sanya rana da wata shine tabbatar da wannan lissafi Allah mun gode ma li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq Allah ce ban ambiyan halicci rana da wata ba ci dan gaskiya ma'ana su zama su zama manuni ka wajen tabbatar da gaskiya a rayuwarka kai amfani da ni'imar sanya ma hasken rana kai gaskiya kai amfani da ni'imar sanya ma hasken wata kai gaskiya ine ma kalaka Allah zalika illa bil haqq nufassilu al ayati liqaumin ya'lamun ala iyarare bi ayoyinsa ga mutane masu ilimi ana fahimta a shi annan Allah ta'ala sai malaika ta ce malaika jibril da ya shafi wata da fukafikinsa sai ya dawo mai haske haske mai sanyi an tambayi ibn al-aqwa ya tambayi ali bin abi talib radiyallahu anhu an ani sawad alladhi fil qamar ya ce wata musamman idan ya kai daren sha hudu sha biyar idan ka kwara masa ido za ka ga da wani baki-baki a cikinsa ta wannan sawadul kamar ɗin sai yake tambaye sai na aliyu radiyallahu an me wannan sai ke ce huwa atharul mah ai alamun shafe wannan zaɗin da Allah fa mahauna ayatul layl ɗin to alamin shafewar ne sai bar wannan alamun baki-baki an fahimta fa mahauna ayatul layl waja'alna ayatan nahari mubsira sai Allah ya mai da hasken rana ya zama to mubusira ai mu munira mudi'a mai haske mai haskakawa domin ita rana yini Allah dama ya ce waje alan waje allan nahara ma'aisha sai maka sanya yini ya zama to ma'aish gun neman abinci mai noma zai tafi mai aikin kamfani zai tafi mai aikin office mai kasuwa mai ina ne duk da rana ake tafiya to shi yasa Allah ya ce wutar lantarkin kuma ku haƙura da ita ya ba ku sadakar haske rana gashi domin mai ciniki ya gane 500 da naira 1000 an fahimta mai noma ya gane tsoron dawa da na gero da na wake da na riɗi ya bambance su sai Allah ya haiki ya sanya hasken wanda ba wani abu da zai buya ma inda ba kana da matsalar ido ba to shi ne waje allan na harama aisha duk abin da za ka yi to za ka yi cikin kwanciyar hankali domin ba wani duhu da zai ɓoye ba ma'aikaci zai yi ɗan kasuwa zai yi mai noma zai yi kafin da zai buga kowa zai yi domin ka'idar allah ya sanya yinin dama don ne don aji a nemi abinci ne don aji a nemi abinci haka allah ya sanya yini ya ba shi wannan damar ya ba mu wannan sadakar inji allah shi kuma laila libasan dare sai Allah ya sanya hilibas kamar tifa kamar sutura ne shi dare mai lullube abu ne da yawa mutum zai yi shiga bultu da dare ba za a gane shi ba ba za a gane shi ba amma inda rana ne kana nesa ma za a gane ka shi yasa duk wanda ya ce zai wani abu da dare kwatankwacin abin da za a yi da rana to sai ya yi aron wani abu sai ka aro hasken sola ko hasken janareto ko hasken nefa sai ka yi aro domin a ƙa'idar da Allah ya sanya dare a ƙa'idarsa ba gun neman abinci ba an fahimta shi ne Allah ta'ala yake cewa muka sanya hasken rana mu busira a ayi munira mudi'a ya'ani yubsiru biha za ku iya kallo cikin wannan yini na rana saboda me litabtagu fadlan min rabbikum domin ku je ku nemi fallar ubangiji mai noma ya je yi mai aiki ya je yi mai bige-bige je yi mai komai ma ya fita yi shine le tabtagu fadlan min rabbikum an fahimta domin ku nemi falalan Allah subhanahu wataala a cikin wannan dare a cikin wannan yini ku nemi falalar Allah bil kasbi wajen ku je ku dinga tsururutar abubuwa na alkhairi sannan wali ta'lamu adada sinin wal hisab domin da sanya rana din da yinin kai sanya yini da dare ko sanya rana da wata za ku san adada sinin wal hisab adadin shekaru da kuma lissafin yau da gobe ai al'auqat kusan azhar ta yi la'asar ta yi magriba ta isha ita yi kusan yau goma ga watan kaza ko biyar ga watan kaza ko yau shekara ta 1100 kaza ko 2000 da kaza duk sai da wannan in ba rana da watan lissafin ba zai yi ba ana fahimta li ta'lamu adad as-sinin wal hisab domin kusan lissafi na shekaru sannan kuma kusan adadi na kwanuka wa kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah ce komai da hobe ni inji Allah muna rarrabe shi rarrabewa fasallahu tafsila komai daki daki yake Allah baya cakuɗe duk abin da Allah zai awarware ki a rarrabe ki sai dai kai ka cakuɗa domin son zuciya amma Allah komai filla filla yin shi na'am aya ta gaba wa kullu insanin alzamnahu qa'irahu fi 'unqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا karatu ya tamu da mu lahira kuma an bayyana wa kullu insani Allah ya ce dukkan dan adam wannan kamar malaman mantiki suna cewa kullul kulliya ce wannan kullu ce ta hada kowa da kowa duk dan adam inji Allah alzamnahu ta'irahu fi uluqi mun lazamta masa wani ɗan littafinsa ko ɗan ID kan nasa a wuyansa shine ta'ira ko kace littafi ko kace identity card ko da abin da ya kama da wannan dan Abbas yake cewa amuluhu wa ma qadara alaihi ko ma qudira alaihi fa huwa mulazimuhu aina ma kana haka dan Abbas yace kuma shine turjimanul qur'an game da manzo Allah ya masa addu'a yasa dan Abbasu daga ganshi nan in kana bibiyar tarihinsa to shi ya fi karfin ka ce masa jami'a ne mashi shi idan ya fito ya zauna a majalisinsa zai ce to yanzu lokacin nan daga yanzu zuwa lokaci kaza to duk wani mai son yayi tambaya kar ma'anonin qur'ani to lokacinsa idan lokacin ya wuce ce yanzu kuma lokacin masu tambaya akan gharibul qur'ani duk wata bakuwar kalma da ta bada wahalar ganiya to kowa ya tambaya a kanta wani lokacin ya ce yau tambaya ce kan sababin nuzul kowace aya kana so ka ji yaya ta sauka a ƙur'ani ka tambaye ni domin manzon Allah ya masa addu'a Allahumma Allahumma fahimul qur'ana wa alimu tawila ya Allah ka fahimtar da shi alqur'ani kuma ka sanar da shi fasararsa yasa duk wani tafsiri duk wani bijimin malami to in har tafsirinsa zai kai ya kawo to sai ya jingina da Abdullahi dan Abbas ko ɗalibinsa ko ɗalibin ɗalibinsa ko ɗalibin ɗalibin ɗalibinsa domin ya samu addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dan abbasu sai ya fassara ta'ira da cewa aikin dan adam da zai aikata a rayuwarsa da kuma abin da Allah ya kaddara masa a rayuwarsa wa huwa mulazimuhu aina maka inda har Allah ya kaddara ma abu a rayuwanka to sai ka hada abin nan duk inda kake duk inda kake ba ko kana karkashin kasa inda Allah ya kaddara zaka hada bola sai ka hadu da shi ka kwantar da hankalinka kawai abinda Allah ya kaddara ma shi ne zai faru masha Allah kana wa ma lam yasha alam yakun abinda Allah ya so shine zai faru abinda Allah bai so ba zai faru wannan kuma iya cikin babin tauhidi kowa ya kudire wannan a ransa duk abinda ya same ka da sanin Allah duk kuma abinda bai same ka ba da sanin Allah wannan shine gaskiyar magana duk wanda ya dau wannan ya rataye a zuciyarsa ya huta dan adam bai da wani tasiri a rayuwanka ba abinda zai yi ba yanda kake bawa shi ma haka yake bawa in Allah ya ara mai wata rana kai ma ya taɓa baka wata damar an fahimta in ya baki wata ni'ima kai ma ya ma wata ni'imar ko boyayya ko bayyananniya Allah haka yake bai halitta dan adam ya bar shi haka kowa da irin ranarsa da irin baiwarsa da irin darajarsa da Allah ya masa yasa a wannan sura da ya can gaba yake cewa dan adam mu masa karamci duk jinsin dan adam Allah ya karrama shi ya ba shi karamci irin nasa an fahimta sau da karkare da kanka karka wulakantar da kanka a matsayin kana mutum kana da daraja da kima karka yadda akan abin duniya wani ya dinga wulakanta ka iya zakin ka iya hambarar da kai ba daidai bane dan adam ne shi dan adam ne kai halittar Allah ne shi kai ma halittar Allah ne duk ɗaya kuke agun Allah wanda yafi wani shine wanda bi ta gawa an fahimci wannan saboda ka wannan shine dan Allah ta'ala yake cewa kai dan Abbas yake cewa duk abin da Allah ya kaddara ma iya cikin abin da zaka haɗu da shi la mahal dole zaka haɗu da shi aina makan duk inda ka kasance imamul kalbi yake cewa khairuhu wa sharruhu da'iruhu fi unuqi shine khairuhu wa sharruhu alkhairin dan adam da sharinsa ma'ahu la yufariquhu suna tare da shi ba zai taba rubuwa da shi ba hatta yuhasibu hatta yuhasibuhu bihi har sai yaji Allah ta'ala masa hisabi da shi a halul ma'ani malaman balaga suke cewa arada bi ta'ir ma qada Allahu alaihi annahu amiluhu wa ma huwa ta'ir ilayhi min sa'ada aw shakawa an fahimta cewa ta'ir din shine irin abin da Allah ta'ala ya kaddara dan adam zai aikata na aiki a rayuwarsa ko cin nasararsa da samun aljanna ko faduwarsa da aikin tafiya wuce ta huta duk wani iya cikin ma'anoni da malaman tafsiri suke fitowa da shi domin a fahimta a takaice dai duk dan adam iya makare da kaddararsa da Allah ya masa shi yasa wata rana manzon Allah yake faɗa wa su Umar dan Khattab Allah ya kare da shi yake cewa ai duk dan adam da hagan shi nan to taran gina ranza ne Allah ya sanya zai yi kaza zai yi kaza Allah ya sanya mai mako masa wuta ko aljanna tun kafin ya zo duniya sai Umar yake cewa to ya rasulullah to mu daina aiki mana matsayin mu jira kadar Allah ka tunda Allah ya riga ya rubuta goma zai goge ba sai ce a Umar imalu fa kullum muyassarun ala mukhriqa la kowa ya je ya aiki domin kowa Allah zai hore masa abinda Allah ya halice shi a kansa idan Allah ya halice ka dan aljanna to aikin alkhairi ba zai baka wahala ba duk inda ake aikin alkhairi za a ganka za a ji ka idan kuma Allah bai halice ka dan aljanna ba da ya halice ka dan kai a sha azaba a lahira to duk aikin zunubi za ga wahalarsa sai ka kashe kuɗi ma ka tafi wani garin wajen kallon aikin zunubi ko sabon Allah ana fahimta yasa duk mutumin da ya ganshi akan aikin alkhairi to bushara ajila ce sallah ba ta wuce shi iya kokarin zagun ta'alim wajen koyon addini iya kokarin sadaka iya kokarin zumunci tsakaninsa da mahaifansa lafiya to wannan a kyautata mai zato domin aiki irin aikin yan aljanna yake amma wane shari fada da wane rigima da wane baya zaman lafiya da mahaifansa duk inda shari yake da shi a ciki to wannan ka tsorace masa rayuwarsa domin iyakan hanya ba ta mutanen kirki ba an fahimta shine Allah ta'ala yake cewa wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban shi wannan kaddara taka da kai aiki akanta a duniya za a maida ita littafi yalqahu Allah ta'ala zai lazibta ma karban sa a ranar alkiyama manshuran yalqahu manshuran ay yarahu manshuran za ka ganshi ido biyu ido biyu za ka karba kuma ka karanta an fahimta yasa aka ce dama duk abin da kai tun daga ran da balagarka har ran da zaka koma ga Allah to mala'iku suna rubuta mashi akwai raqibu atit aikin alkhairi a rubuta aikin shari a rubuta in ka tuba Allah ya yabe ma sai a goge aiki shari haka Allah yake da hikimarsa domin rahamarsa ga bayi amma aikin alkhairi in kai kuma yana nan ana ta rubutawa amma aikin shari za a dan jira ma idan ka tuba ka isa gifari sai Allah ya ce kar a rubuta a barka haka kuma aikin alkhairi sai a rubuta ma alinka ma goma domin wa rahmati wasi'at kulli shay domin rahamar Allah ta yalwace komai to in ka gama ran da zaka mutu sai mala'ika ya tattaro wannan aiki kaf sai ya sanya mashi a wuya rataya mashi da shi za a kai kamakwancin ka abin ne ka an fahimta idan an kai kuna tare da wannan aiki har ran da Allah ta'ala zai tashi alkiyama ana busa kaho na farko kowa ya mutu ana busa kaho na biyu kowa ya tashi idan an je wajen karatu mai Allah zai ce
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها نعم ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ya ce ikira a kitabak kowa za a ce da shi karanta littafinka a yana ka ne dama ba na wani bane duk abin da gani cikin littafin kai ka yi shi inna alkhairi ne kai ka yi shi amma na shari ne kai ne ka yi shi inna alkhairi ne ha'u muqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishati radiya fi jannatin 'aliya idan littafin alkhairi ne cikinsa da yawa daga a ku zo ku zo ku zo ai ga littafi na ai ga littafi na kamar dai ka je karɓar zan a makaranta ka fito da rizal mai kyau ai ba zama duk wani kawonka sai ka karaɗe ka je ka nuna masa da wani babbanka da wani ɗan uwanka da wani abokin babanka duk sai ka faɗa da wani amini amma ka je karɓo f ta fi yawa a ciki ba eh ɓoyewa an fahimta yawa lam uta kitabiya ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ana fahimta yasa ko a lahira in dai mutum ya karɓi littafin sa hannun dama to albishin zai dinga zagayawa ai ga littafi na ai ga sakamako na ha umu qura'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ne zannu anan alyakin ne ne ina da tabbacin zan samu sakamako mai sauki ji Allah an fahimta to Allah yace dan adam za a lazumta masa wannan a ce iqra kitaba ka karanta littafin ka da kanka ka fa bi nafsika yawma da kanka za ka yi wa kanka hisabi a yau idan ka dinga karantawa abin alkhairi abin alkhairi sai ka yi kamar hamsin ka ce abin shari to kaga da dama dama dai har ka gama haga na alkhairin yalinka na shirin to alhamdulillah so ka samu komarka amma da karantawa ga shari shari shari sai ka yi ishirin ka ga alkhairi daya to wannan ba mutum ba zai haye ba ba zai haye ba ana fahimta shine kafa bi nafsika yawma da kanka za ka yi wa kanka hukunci a yau la haula wala quwwata illa billah Allah sarkin adalci ke da kanka za ka karanta kuma za ka fahimta kuma za ka gane duk abin da kai ba shari ba kagi ba ƙari ba daɗi ba kamar duniya ba ce da kanka za ka karanta da kanka za ka gane abin da kai ya samu dinga tattalar alkhairi ya yan uwa iya da rana iya da rana ran da za a baka littafinka bayan ka mutu kiyama ta tashi a ranan za ka ga ranar aikin alkhairi kankaninsa da babban sa ranar za ga ranar sa wallahi amma a yanzu wahala ce shedan ya dinga bijiro ma da abubuwa da yawa amma an kafa karfin sa kane mutaimakon Allah a wannan yinin za ka gane ranar aikin alkhairi karamin sa da babban sa karkare na shi kafa bi nafsikal yau da kanka za ka yi wa kanka hukunci a yau alaika hasiba hisabinka iya gare ka duk abin da ka gani to shi ne makomarka shi ne hisabinka duk abin da ka gani shi ne sakamakonka abin da ka aikata ne ana fahimta wannan iya cikin adalci irin na Allah subhanahu wa ta'ala imamul hassan al-basir yake cewa laƙada adala alaika man ja'alaka hasiban binafsik haƙiƙa ya isa ya zama mai adalci wanda ya sanya ka kai za ka yi wa kanka da kanka hisabi shi ne Allah Allah adalcinsa ya kai adalci da ya ce da kanka za ka yi wa kanka hisabi ya samu dinga ƙoƙarin aikin alkai da ‘yan uwa idan kai aikin zunubi ka tuna ka tuba ka roki Allah ya gafarta maka shi aikin zunubi iya da saukin gogewa a gun Allah in dai ka tuba kai da dama Allah zai goge shi duk zunubi ko daga ƙasa zai taba sama in dai ka tubar ma wa Allah kuma zunubin ba haƙin dan adam a cikin sa Allah zai yarda maka shi ana fahimta iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma sai malamai suka ce to dama shi karatu a lahira karatu kala biyu za a yi ana fahimta a lahira karatu kala biyu za a yi kowa zai yi karatu na farko amma karatu mai nau'i na biyu kuma sai wanda Allah ya zaɓe su ana fahimta karatun farko shine karatun littafin aiki kamar yadda ubangiji ya ce ikra kitaba kowa sai ya karanta nasa kowa da wanda ya iya larabcin da wanda bai iya ba kowa zai karanta kowa ya gane abin da ya kuma ya zama kumasa karatu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqalu li sahibul qur'ani yawm al-qiyamah za a fada wa ma'abocin qur'ani a ranar al-qiyamah za a ce da shi iqra warqa warattil kama anta taratilu fi dunya ka karanta ka dinga rera karatunka kamar yadda kake a duniya matsayinka iya ƙarshen ayar da ka haddace inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana karantawa ana upgrading naka ana ƙara ma daraja ana sama da kai wannan sai ma abutun qur'ani kana karatu Allah iya ce malaiku ƙara masa daraja a ƙara masa matsayi ya ƙara masa matsayi yasa ma'adatan alqur'ani falallan su alahira to sai kowa ya gane aikin banza yayi a duniya biyar da shi qur'ani domin ko a aljanna ɗaya kuke da ma'adacin qur'ani an ce sai ka daga kai za ka gano gidansa domin irin fallar da Allah ta alayewa waɗannan bayin Allah ku duba ko a duniya ma kai ko gawa gawar mahaddacin ƙur'ani to ta fi gawar ta mutumin da bai san alƙur'ani ba manzan Allah ya kwatanta wannan a yakin uhudu da aka yi da aka tona irin babban kabarin nan za a binne mutane da yawa sai ke ce amma ku fara gabatar da mahaddatan ƙur'ani a gaba tuku wane wane iya haddace ƙur'ani fara gabatar da shi sannan kuma baya baya baya baya haka imamu malik bin anas yake cewa idan kana da 'ya'ya biyu ko 'yan mata biyu za a warar da su to ga wacce ta haddace qur'ani a cikin su wacce kuma bata haddace ba amma ta yi digiri ta yi masters ta tara kwalaye na banza da na iska to ita mai haddan qur'ani ya halatta a bambanta sadakinta akan wanda bata haddace qur'ani ya halatta idan wannan za a biya dubu ɗari ta yi digiri ta yi masters ta yi waye to ita wacce ya kamata a biya dubu ɗari biyar wannan fatawar imam malik shi amma wannan suna ba mu ɗabbakawa ko ba gaskiya ba ne a ramamu ku ne malamin islamiyya da sunan ma da ta ƙura'anin sai ya gasu ne baya baya wajen auren ma amma ta yi digiri a ya sabis ta yi to sabis sun banza mai a cikin sabis ɗin ai har sabis tana da sun certificate na sabis ba ana kambama wani abu na duniya wanda bai da kima da daraja ana fahimta sau daga wannan iya cikin daraja da kima ta alƙur'ani alayira za su karanta kuma zala ke cewa da Allah zai riki iyalai ku duba yadda Allah yake kyamar a jingina masa mace ko ɗa amma yace da Allah kaddarance zai riki iyalai to da iyalan Allah ma da dan alqurani ahadullahi wa khassatu sune iyalan Allah a kibanci Allah ya bamu albarkar alqurani Allah ya bamu albarkar alqurani Allah ya bamu haddan alqurani ya qira'a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba sai Allah ya ce man hitada duk wanda ya shiryu fa inna ma ya hatta dili nafsi to ya shiryu dan kansa ne in amma wa'azi ka bar abu kaza na shari ka bar abu kaza baki wallahi kanka kan ka gyara kanka gyara ba wani ka gyarawa ba duk wanda ya shiryu kansa ya shiryar wa ayla hasawabu sakamakon da zaka samu ne shiryuwan kanka zai dawo kanka zai dawo wani ka daina cire ba wani ka daina tsawwala mutane tsada a kasuwa ka nemi riba ta halal wani ka daina kaza wani ka daina kaza masu kaza ku ku daina wallahi tallahi kaunar ka ake ba wanda yake kaunar ka zahiri da batini kamar wannan dan domin so yake gyara ma makuncin ka na kabari so yake ka gyara tsayuwar ka gobe kiyama a gaban Allah shine duk wanda ya shirya ya hau kan hanyar madaidaiciya yake yawan aikin alkhairi to Allah ya ce fa inna ma abin sani ya hatadi li nafsi ya shiru dan kansa ne kawai wa man dalla duk wanda ya bata ana nuna masa gaskiya iya ki iya bujirewa li anna alaiha iqabu domin hukumar da za ta biyo baya to kansa ya jawo man amila salihan fa li nafsi wa man asaa fa alaiha duk wanda ya aikata mai kyau dan kansa wanda ya munana ma dan kansa wala tadhir waziratun wizra ukra Allah ya ce ba wata rai da za ta tsugunna ta dau dakon zunubin wata rai a gobe alkiyama ba duk yanda kuke da mutum wallahi tallahi ya tambaye kama sai dai in ya nutsu ya shiga aljanna yasa duk wani baban wani wani dan wani wani abokin wani wani waye din wani duk a duniya wannan yaran yake fa iza nufika fi suri fala ansaba فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Allah ya ce idan an busa kaho na alkiyama fala an saba duk wata dangantaka babu ita dangantaka wane wan wane wane kanin wane wane baban wane wance matar wane duk wannan dangantakar babu inji Allah fala an saba bainahum yawma izin a wannan yini na alkiyama babu wani dangantaka babu wani hadi wala yatasaalun ba wanda zaka tambaye an ba gan shi ba amma a duniya a wane ya saba zuwa gun karatu amma yau ban gan shi ba wallahi lafiya a buga masa waya to a lahira kowanka ne ba gani ba wallahi ba za ka tambaya bayya ina ba ka isa ba bala an saba bainahum yawma izin wala yatasaalun ba wanda za ka tambaya dan ba gan shi ba shine li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa abin da ke gaban sa ya ishe shi kowa takai takai an fahimta shi yasa Hausa suke da wani karin magana cewa duk wanda zai taimake ka ya taimake ka a duniya kuma gaskiya ne wallahi duk wanda zai taimake ke taimake ka a duniya amma a lahira shi ma taimakon yake ne ba ba wani abin da zai yi ba a lahira da kai da shi kowa taimakon Allah yake ne ba amma a yanzu iya da dama iya da mukami iya da kuɗi iya da daula ya taimake kan zai yi amma a lahira kowa ta kansa yake man hijada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha wala tadhiru wadhiratun wadhira ukra ay la yu'akidu ahadun bi zambi ahadin daya ba zai dau dakon zunubin daya ba ba wanda zai dau dakon zunubin wani dan kusanci ko dan kauna ko dan soyayya ba duk wanda ganshi da kayan zunubin sa to ya jawo kansa ko karba ba mai masa wa ma ya samu damar ya je kusa da shi ma kowa iya ta kai shi yasa duk wani wanda za ga ana bin sa fu ana zuga shi yayi hankali ya gane wannan a duniya ne ba kawai a ce excellency ne ana ta binsa can mutane can wani aboyaya sun kuya wani duk a duniya ne wallahi in masu martaba ne wani ga gora da sanda wani can ya daure wani ya can a gefe duk a duniya ne wannan amma wallahi tallahi a lahira ka je kusan wani ma baka isa ba ka je inda yake ma wallahi ba za ka je ba saboda ka duk wanda Allah ya ba su wannan girman a duniya sai su gane sai su yi amfani da wannan power su nemi aljanna amma ka tsaya da zugar mutane da wannan kambamawar da wannan ihun to wallah za su kai su buruka da duk abin da suke ma bakinka a duniya ne a duniyar ma dama tana hannunka ne in matsayi ne ko kujera a sauke ka a gani mana in kuɗi ne ka talauce mana a gani za ga wani ya je kofar gidanka wallahi ba za su je ba shi yasa a galabiya ƙarya ce kawai ƙarya ce ai wane ai bayawa ne ai bayawa ne wallahi wani abu ne a hannun shi kawai amma Allah ya jarraba ya kwace abin ya gani yasa duk wanda ya kuɗi ko ya hau wani matsayi Allah ya kwace to Allah zai koya masa hankali ne Allah wallahi zai koya masa yadda rayuwar duniya take ne zai gane waye masoyinsa na gaske kuma waye makiyinsa waye masoyinsa dan abun duniya waye kuma yake son sa dan Allah yasa Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya ji wani ya zo iya teban wani mutumi a ai wane wane wane ai wane wane ce kai shi wanan nan da kake yabansa makocinka ne sai ce a wata harkar kudi ta hada ku da shi wani 'yan miliyoyi sun yi ga tsakaninku da shi haka an wanye lafiya ya ce a ya ce kun taba tafiya da shi kun kwana uku ba a garinku ba kun tafi wani garin ba a sanku ba ya ce a ya ce karka yi beji to kai dai kamar kyakkyawan zato yake na kawai duk mutumin da wannan ukun ba ta haɗa ko da shi ba zanen ka buɗe baki ka dinga yaban sa ba ta taso ba kawai ka yi ka masa abin da yake shine yabo na alkhairi kawai ko zato na alkhairi an fahimta man hitada fa inna ma yahtadi li labsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha wala tadru wadhiratun wadra ukra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula Allah yace ba mu kasance za mu azabtar da masu azabtarwa ba har sai mun turo da manzo sai malamai suka ce wannan a duniya kenan Allah ba zai taɓa halakar da wa'ansu mutane ba sai ya tura musu annabi ya musu gargaɗi ya musu wa'azi idan ba su tubo kuma Allah ta'ala sai musu alƙawarin azaba ya halakar da su amma kunna mu'azzibina hatta na basa rasula ba mu kasance muna azabtar da mutane ko mu halakar da su ba har sai mun tura musu jakadun mu inji Allah sun faɗa musu abin da muke so kuma da abin da ba masu na'am ayata ga malam وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا Allah ta'ala ya ce wai za a radana idan har mun so mun yi nufi in ji Allah annuhu lika karya mahalakar da wata alƙarya amarna mutarafiya sai mu ba da dama ga majiya daɗin gare su ne mutaraf wanda Allah ya ba su mulki ko ya ba su dukiya an gane ko amarnahum bi ta'a fa asaw sai malamin tafsiri kike sai Allah ya umarce su da da'a amma sai su isi zabo kuma a galabiya haka manya suke shugabanni da masu dukiya kafin ga sun aikata aikin da'a mai kyau da za a yaba a yi addu'a guda ɗaya to sun yi shari'a kai guda biyar ko goma kuma wannan ka'ida ce ta Allah sai wanda Allah ya zaba illa man rahimallah amarna ai amarnahum bi ta'a duk wanda Allah ya bashi dukiya ko ya bashi mulki to ya mai umarni ya bi Allah ne yayi da'a ya kyautata mutane amma a galibi sai su kida'a sai su kama saban Allah da almubazzaranci da kashe kuɗi ta inda ba shi da amfani sabar talaka cikin yunwa da babu da talauci fa'asau mutarafiha sai su waɗannan majiya daɗin masu hannu da shuni ke su iwa Allah ɗa'a su yi saɓo shi ne mawadata an gane ko masu wadata aimu na imiha wa agniya iha waɗanda suke da ni'ima a hannunsu waɗanda Allah ya ba su wadata idan halaka ta faru wa wajaba alaiha al'azab to irin wannan al'umma irin waɗannan mutanen kuma sai Allah ta'ala ya kaddara musu azaba kuma dama ita ni'ima idan ta zo idan baka bi Allah da ita ba sai ta rikide ta kuma azaba kuma haka take dama idan Allah ya ma ni'ima to in ka bi da ita ta inda ubangijin yake so to za ta zama ni'imar ta gaske idan kuma ka kauce ka sabi Allah sai ta koma azaba kuma daga ni'ima sai ta koma ni'ima ana fahimta amarna mutura fiha fafasa fiha sai su yi fasikanci sai su kiwa Allah ɗa sai su bujire sai su yi kaza su yi kaza na sabo shi ne fa haƙƙa alai halƙawul sai azabar mu ta riske su in ji Allah sai ta tabbata kansu na hata da mera sai Allah ya halakar da su halakarwa sai Allah ya dishashe wannan dukiyar ko wannan mulkin da yake sa a yi zalunci sai Allah ta'ala ya dishashe shi a neme shi a rasa ko a nemi tasirin sama a rasa ai ahalakanaha bi ihlaki ahliha wa takhribiha sai Allah ya halakar da alƙaryar da halakar da mutananta da kuma rusa ta din rusa ta Allah zai gaba daya Allah ya rusa ta gaba dayanta faka ayyin min qaryatin ahlakanaha wa hiya zalima فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد Allah ce da dama faka ayinil adad da yawa inji Allah min qaryatin ahlakanaha da yawa alƙaryu inji Allah mun halakar da su wahiyya zalima a lokacin da suka zamto masu zaluntar kansu zaluntar kai kuma da sako da aikin haramun da zalunci da ta'addanci duk wannan shine abin da alƙarya za ta yi Allah ya halakar da ita wahiyya zalima fahiya kawiya ala urushiha sai gata ta faɗi da kanta an fahimta da tana tsaye kamar bishiya ce ko shuka sai ga kuma ta sunkuyo kan ya faɗo ai ta faɗi kenan ku kaddara wa ƙasar ku wannan can baya lokacin su sardauna lokacin su sabaka ta fawa balewa Allah ji kansu ai ƙasar nan a tsaye take ai qa'ima ala urushiha amma yanzu kuma khawiya ce ta fadi ta rushe wallahi ta rushe rushewa kuma ta ma'ana amma a wancan lokacin a tsaye take wallahi an ce har ƙasar saudiya najeriya tana kai musu tallafi har ƙasar su indiya ɗin nan duk mun fi su cigaba su da ba 'yan kwanan nan amma domin tsabaragen zalunci da bakar sata sai yasa Allah ya rushe ƙasar kawai gaba da amma ba arzikin bane ba ba ni'imar Allah bace ba ba dausayin bane ba wallahi zalunci ne yawa yasa Allah ya rukusa ƙasar kawai ba wani abin da za ka gani ba ka sha'awa ba wani abin da za ka taɓa ka ji daɗinsa ba kushi ki dai zama na larura kawai ta kai ta kawo a wannan ƙasar sanannen abu a kama sarkin yanka mai daraja ta ɗaya ya je sama da sati uku a hannun 'yan ta'adda kuma su kashe shi kuma shi kenan abin ya wuce to wace irin ƙasa ce wannan kuma abin mamaki wai da wanda ma ya je wai wai suka nuna mawa inda gawar take ma da wanda suke magana da su wai an san yanki ma da suke ma wai in ba ƙasa ta lalace ba wace irin ƙasa za a samu wannan magana an san area da suke ba an sani sun yi magana har an kai musu kuɗin fansar har wani ya ce an sun nuna masa inda suka binne mamacin amma kuma suna da ma abin da aka yi wai sai shugabannin wai sun yi Allah wadai Allah wadan ku na banza da wafi me amfanin Allah wadan naku me amfanin Allah wadan ba shi da wani amfani wallahi khawiya ala ala urusha kasa ta fadi ta ruguje kawai babu babu ban ba magana in dai har kasa ta kai za a je a kama sarki ne daraja ta dame sarin a daure shi sama da sati uku a jeji a kaye shi to waye fa karfa mai kuma wallahi babu sai wanda Allah ya tsare ya kare kawai shi kenan amma ba wani wanda ya isa ya ce wa iya da tsaro da zai tsari kansa a wannan kasar babu shi ko mutanen nan tsiraru ne an san su an san makwantar su an san idan su dan wadan madufa ta siyasa ta kuɗi ta duniya ta a farantawa an su rai a bakantawa an su rai koyan barkasa ta rushe Allah ka mana canji ya Allah Allah ya Allah ka mana canji ka dawo mana da mutuncin kasar mu ya Allah ka dawo mana da kimar kasar mu da darajarta ya Allah ya Allah kowaye ka kaddara masa wannan damar annus Allah ka ya zama shugaban mai Allah kowaye ka kaddara masa darajar kasar dalilin sa zata dawo da kimarta da darajarta da mutuncinta ya Allah ka kawo ki a matsayin shugaba ya Allah kuma ka tabbatar da wannan Allah a rayuwar mu ya Allah amma bakin cikin ya kai bakin ciki a wannan kasar ba damuwa ta kai damuwa wallahi ba Allah ta'ala ya sauka sai Allah ta'ala ke cewa fa hiya khawiyatin ala urushiha wa birin mu'attalah ga rijiyoyi nan da aka tona da ruwa ga suna a garin amma ba kowa wa kasare mashid ga gine-ginen da fada-fada amma ba kowa yanzu gaje garuruwan da ake kore mutane ka gani ga shi nan aya tana magana kamar da mutaki da je sokoto zamfar da ina ne inda ake kore mutane kamar dabobi a bar kangon garin ga gidaje nan ga rijiyoyi nan ga gonaki nan wa bi'ri mu'attala wa kasare mashid ba komai tsararrun mutane sun kama da bala'i to Allah ta'ala yake cewa idan na so halakar da alƙarya haka nake musu fadammarnahum tadmira ko fadammarnaha tadmira sai Allah ya halaka ta halakarwa Allah ya daidaita ta daidaitawa ba wani tasiri kuma daga nan fa na'am wa kam ahlakna min al-qurun min ba'di wa kafa bi rabbika bi عباده خبيرا بصيرا ara ma sun ce mai bari wannan su sati mai zuwa na'am a fasara da to wa kam ahlakana kam din lil adad ne ko sun ce da yawa ahlakana min qarya mun halakar da alqariyu min ba'di nuh bayan annabi nuh alaihi salam bayan annabi nuh ya tafi akwai alqariyu da akai da yawa wanda Allah ta'ala ya halakar da su dalilin zalunci wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira ubangijinka ya isi ya zamto khabir mai bada labari basiran mai gani bi zunubi ibadihi da zunubin da bayan su suke aikatawa ubangiji ya isi titsiye kai baka labari akan abin da kake aikata a duniya shine wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira ubangijinka ya isa ya zama to khabiran basira mai ba da labari ko mai gani bi zunubi ibadahi irin zunuban da bayan su suke aikata ko a boye ko a fili ko a wani garin ko a wata kasar ko dan kana da wadata ko dan kana cikin talauci duk abin da kai na zunubi to Allah ya isa ya tsare ko ya baka labari Allah ya mana albarka Allah ya taimake mu Allah ta'ala ya samu yi lafiya mu gama lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma ya Allah ta'ala ya ɗauki mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya samu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu din kuma Allah ƙara mana lafiya da imani ya Allah ta'ala muna roƙonka muna roƙonka ba mu da muna mai albarka Allah ta'ala muna roƙonka Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ta'ala muna roƙonka inda suke buƙatar ruwa ya Allah ka kai musu ruwa mai yawa mai albarka inda kuma ruwan yayi yawa yake ta'adi Allah ka tsaye da wannan ta'adi haka inda abun bai je ba Allah ta'ala ka tsare mana dukiyar mu da rayuwar mu da imanin ya Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa da ƙasashen mu da garuruwan mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka kuncin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ka kama na ƙarshen sa Allah ta'ala ka sa abin ya zama tarihi ya Allah ka da mana da ni'ima da walwala da jin daɗi a wannan ƙasa ya Allah duk abin da ya fi ƙarfin yake ba mu barazana ya Allah ka mana magani shi ya Allah ta'ala mana roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah mana neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira akwai masu neman bukatun addu'o'i zuwa gare mu wa'ansu yan kasuwa ne wa'ansu marasa lafiya ne wa'ansu manoma ne wa'ansu damuwa ce ta iyali da yaya wa'ansu rashin tarbiyya da dai sauransu duka muna tawassuli da karatun alqur'anin da muka yi a wannan yini mai albarka ya Allah ka biya kowa bukatar sa alkhairi ya Allah ka biya kowa bukatar sa alkhairi muna ƙara jaddada addu'a ga dattijo da muka rasa a wannan unguwa da wannan gari Alhaji ba Jawar Bofi Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya fi masa kusakuransa Allah ya hada shi da ayyukansa na alkhairi akwai ɗaya daga cikin ma'abota wannan masallaci ya ba mu sakon a taya su addu'a akwai wata yarinya ya a gare su ta yi jinya an yi tiyata ta kai sa hudu amma an kasa gane me ke damunta ga wani akwai damuwa kwarai da gaske an kashe kuɗi ga ɓata lokaci ga damuwa to amma duk damuwa idan an jingina ta da Allah za ta zama ba damuwa ba ce cikin sakan ɗaya Allah zai iya magani komai to muna addu'a da tawassuli da wannan zama da muka yi na karanta alkur'ani Allah ya bayyana wannan jinya kuma Allah ya warkar da ita Allah ya bayyana wannan larura kuma Allah ya warkar da ita Allah ya warkar da ita Allah ya warkar da ita da su da dukkan masu laruri irin wannan Allah ya warkar da su a wannan akwai wani hadisi don taɓa cin karo da shi idan jinya aka yi aka yi a gane ta ma an kasa ganewa to ma'aikin Allah iya ba da umarni a yi ta sadaka aka jinya a yi ta sadaka sadakar ruwan sha ne sadakar abinci ne a yi ta wannan niyyar wala Allah zai maganinta sau da ka jarraba wannan an yi addu'a amma a jarraba da abin da Allah ya hore a yi sadaka da shi bisa wannan bukata Allah zai yi Allah ta'ala ya taimaki wannan masallaci da yan kwamitinsa da limamansa malam ya haya Allah ya kara maka lafiya Allah ya taimake ka kan al'amuranka da kai da iyalinka Allah ta'ala ya muku albarka da su malam Usman Allah ta'ala ya musu albarka da ladanan wannan masallaci da yan kwamiti da dattawan mu irin su Alhaji Malan da Dr. Dr. Tijani mai asibitin Hamdala da su Alhaji Muhammad Dan